بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر ترى قوة الربيع الآخر shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Oktoba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 77 insha Allah cikin darussa daga littafin as-sunna wallafan al-imam Abu Bakar ibn Abi Asim wato Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a hijira da shekara 287 wannan littafi nashi yana daga cikin ummahatu kutubul aqida wato waɗanda ake dogara da su wajen fahimtar aqida da manhajin magabata na kwarai Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan al-Imam Ibn Abi Asim inda yake mana babuka wanda yake darussa a ciki game da manhaji ya gama mafi yawan maganganu masu muhimmanci game da aqida ya riga ya yi su abin da ya shafi ilahiyat abin da ya shafi abin nan sam'iyat na ranar lahira abin da ya shafi wato abin nan annabta abin da ya shafi tashin alkiyama kabari biya yi maganganu akan waɗannan abubuwa na itikadi da ake ƙudurcewa sai kuma ya zo ya fara magana akan manhaji daga cikin manhaji ya fara magana akan manhajin ahlus sunna wajen mu'amala da shugabanni shine zai tashi a inda yake cewa a babi na 187 babu ma zukira an nabi sallallahu alaihi wasallama min amrihi bi ikrami sultani wa zajrihi an ihanati abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na umarni game da girmama shugaba da kuma jan kunne akan wulakanta shugaba قال حدثنا الفضيل ابن ابن حسين قال حدثنا محمد ابن حمران حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن عوس عن رجل يقال له زياد عن ابي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اكرم سلطان الله اكرمه الله ومن اهان سلطان الله اهانه الله wannan isnadi mala ya amso shi ta hanyar al-fudail ibn husayn shine abu kamilin kenan al-jahdari mun ji hadisan shi da yawa a baya amma yaka ambace shi ce haddasa abu kamil abu kamil sunan shi al-fudail ibn husayn ibn talhat al-jahdari shi kuma daga muhammad ibn humran daga malam humaid ibn mihran abu abdullahi al-misri kenan daga sa'ad dan aus al-adawi daga rajulun yuqal lahu ziyad a a wannan isnadi ya take zuwa ga abu bakara abu bakara sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man akrama sultanallahi akramahu Allah wanda duk ya girmama wato sultan shugaba na Allah wanda Allah ya shugabantar a duniya to sai Allah ya girmama shi man ahana sultanallahi wanda ya wulakanta wanda Allah ya shugabantar a duniya to Allah zai wulakanta shi wannan isnadi ne kyakkyawa isnadi ne hasan dukkanin mazajin shi fiqat ne in banda wato ziyad din can ziyad sunan shi cikakke ziyad ibnu husayn wanda shi kuma ibn hibana ya ya kadaita da wasaka shi a cikin athiqat mun sha fadi a wurare daban-daban a lokuta daban-daban cewa malamai suna takatsantsan da amincewar da ibn hibana yake kadaita da ita saboda yakan amince da duk mutane wanda suke masturai ne da zaka zaka ga ibn hajarin sai ya ce maqbul yani indal mutaba'a asalin hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadinsa da Baihaqi a cikin Sunan Kabir da al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari a cikin At-Tarikh da da da, da wasun su a a a simala yake cewa wa haddathana Muhammad ibn Bakkar Muhammad ibn Bakkar ibn Rayyan kenan yana da hadisi a cikin Muslim da al-Sunan al-Arba'a ya rasu 238 shi kuma yace haddathana Abu Dawud Abu Dawud wannan at-Tayalisi ke an Humayd ibn Mihran to mu kiyaye kun ga isnadin ya ƙara wannan isnadi na na na Humayd ibn Mihran an sa'ad ibn aus al-adawi kaga dai sa'ad ibn aus din yanzu wannan humayd ibn mihran abu abdullahi al-misri kaga shine a wancan isnadin da haka wannan mutaba'a ce ga muhammad ibn humran wanda ke riwaya daga humayd dan mihran ya samu mutaba'a daga abu dawud al-tayalisi daga dai isnadin zuwa ga sa'ad ibn aus al-adawi zuwa ga ziyad ibn kusayyib zuwa ga abubakar ta the same isnadi ne قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله اهانه الله kaga wannan mukarrar ne wanda wannan juz'in yana ma da ainihin shahidi a cikin sayyid muslim abu dawud dalisi kamar da muka cikin isnadin nan ya fitar da shi a cikin musnadin sa haka na al-imamu abu isa muhammad ibnu saurat at-tirmidhi a cikin kitabul fitan na jami'ut tirmidhi haka na ibnu hibbana a cikin kitabu thiqat haka nan ash-shaykh al-albani malam muhammad nasiruddin a cikin silsilar sahiha lamba hadisi na 2900 da lamba 97 ya inganta wannan riwaya wanda ke nuna haramcin wulakanta duk wanda Allah ya bashi shugabanci da wajabcin girmama shi idan ka wulakanta shi Allah zai wulakanta ka ko a nan duniya Allah ya amfani da wannan sultanin sultanin ya wulakanta ka ya zama maka kafara ko kuma Allah ya baka sai ka je lahira Allah ya wulakanta ka وحدثنا راشد ابن سعيد أبو بكر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان ابن جناح قال حدثنا نسير مولى خالد عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان الحديث مالك يتشدق مال الراشد ابن سعيد أبو بكر حدثنا الوليد ابن مسلم مال الوليد مسلم من جهة شكالة دبان دبان متنين ونديكي آه بابا مالن شكو ميتشي دقا مروان ابن جناح daga Nusair Nusair maula Khalid ibn Yazid ibn Muawiya shi kuma daga wannan mutumin masturi ne masturi ne ba a san shi ba shi ma malamai suna da manganu a kansa akan ingancin hadisinsa masturi ne kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin takarib to shine ce daga Abu Dharrin al-Ghifari radiyallahu anhu Abu Dharrin yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kunu ba'di sultanu za a ga wasu sarakuna a bayana faman arada zallahu sagara fil islam sagaratan duk wanda yake nufin ya ga wulakantan wannan shugaban arada zillahu yana so ya ga wulakantan shugaban nan sagara sagaratan fil islam to kamar ya tona wata kofa ne kamar ya yi huji ne a katangan musulunci walaysat lahu taubatun ko walaysat eh walaysat lahu taubatun illa an yasuddaha baka da wani abu kuma na tuba sai dai ka toshe wannan kofar da ka huda walai sai sudduha ila yawmil qiyamati babu abin da ya toshe wannan kofa har tashin alkiyama in aka riga aka fara wulakanta shugabanni to har alkiyama ta tsaya haka za a ci gaba da fama da waɗannan matsaloli kamar da ake ganin su قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام ابن حوشب قال حدثنا القاسم بن عوف الشيباني الرجل قال حملت لأبي ذر شيئا فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كائن بعد سلطان الحديث وانا حديثا daga Malam Abubakar ibn Abi Shayba wanda kullum ake jin riwayarsa ba ji ba gani a wannan littafi daga babban malami Yazid ibn Harun al-Wasiti malam Yazid shi kuma yace daga al-Awwam ibn Hawshab Abu Isa kenan ar-Rabai daga cikin rijalu al-kutub as-sitta ne wannan shi kuma daga al-Qasim ibn Auf ashebani mutumin ƙasar kufa ne ya rasu 120 bayan hijira an rajulin daga wani mutum wannan kaga ya zama wato mubahami kenan qala wannan mutumi da ba san kowa ba yace samitu hamaltu li abi dharrin shay'an na dauki wani abu zuwa dan kamar na mai dako haka ko na rike masa kaya shi abu dharrin gifari fa qala sai yace sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma'aikin Allah yana fadin innahu ka'inun ba'di sultanun za a yi wata sarauta a bayana fala tadhillu kar ku wulakanta wannan sarauta faman arada an yadhillahu khalaqa rabaqatal islami duk wanda yake so ya wulakanta wannan shugaba to kaman ya kwabe wato igiyan musulunci ne daga wuyansa min unuki daga wuyansa walaysa yuqbalu minhu tauba fa za an shi tubarsa ba hatta yasudda falmatahu allati salama sai ya toshe wannan kafa da ya bude walai sai fa'ilin kuma ba zai iya ba to wanda ya riga ya ja wannan rigima bai iya kuɗe iya kuma hana ta wannan hadisi isnadin sa mai rauni ne eh a al-shaykh al-albani yace yana yana ganin wannan mutumin da aka ce rajulin az-zahiru annahu nusayr allazi fi zalikal isnad lusaid din ce maula khalid yace shi yana ganin ba mamaki shi ne shi ma wannan amal ya fitar da shi a cikin musnad dinsa da kuma al-imam al-baihaqi a cikin shu'ab al-iman sai malai sake cewa babu ma dhukira fi fadli ta'ziz al-amir wa tawqiri babun da ke bayani akan abinda aka ambata na falalar girmama shugaba da mutunta shi duk shugaba da Allah ya bashi shugabancin mu to ana so mu girmama shi mu mutunta shi mu bashi kima da Allah ya bashi قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق وابن بكير قال حدثنا ابن لهيئة عن الحارث عن علي بن رباح عن عبد الله بن عمرو عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج في جنازة مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيزا وتوقيرا أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس wannan isnadi mala ya karbo shi ta hanyar malam yaqub ibn sufyan wannan shine al-fasawi kenan yaqub ibn sufyan al-fasawi mai littafin al-ma'rifatu wat tarikh babban malami ne cikin malaman sunna Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama yana da ilimi mai yawa yana da kuma falala yana da tarihin wani mafarki da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai ban mamaki kamar da al-Imam zahabi ya kawo cikin tarihinsa cikin surah al nubala da kuma kafin shi al-Imam al-Khatibu ya ambata a cikin tarihinsa cewa wannan bawan Allah ya tafiya ya tafi gun wani malami ya je makaranta a wani gari to da ya je sai bai da kuɗi bai da isasshen guzuri wanda zai dinga sayan mai yana sakawa a fitilarsa yana kunnawa da daddare yana karatu bai da kuɗin kalanzir kenan za a ce misali so da haka sai ya yana amfani da kuɗin yana cin abinci in ya samu fitilar wasu mutane ya zauna kusa da su ya karatu in bai samu ba sai ya zauna a cikin farin wata yana karatu a idan shi ya samu matsala ya kwanta bacci kawai sai ya tashi ya gaba ya gani sai ya ta kuka ya ta kuka ya rasa yadda zai wata rana ya kwanta bacci kawai sai ya mafarki ya gama zala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi kana ta kuka saboda ka rasa idan ka me yasa kake ta kuka dan ka rasa ido yace na rasa ido na ina ta kuka saboda ban kanta hadisai ba hadisan ka ya manzo Allah yace sai annabi ya ce to matso nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannun shi mai albarka a idan sa sai mai rukuya ce kawai na farkawa na ga ido na ya dawo na ga mafarki ne ingantacce ya tabbata annabi ne mai rukuya mafarki idan shi warke kaga ina yanzu ne wannan sai kafa dariƙa ko dariƙa shi ne kafa ya dinga an san kuɗin mutane yana yana ba su yana sa mutane a cikin mukaddamai da da hujjabbai Allah ya kyauta to mafarki ne da isti'ina ce ne kawai jama'a yace hadathana amr ibn rabi ibn tariq amr ibn rabi ibn tariq ibn qurra abu hafsin al-hudhali kenan shi kuma yace wa ibn bukair da muhammad ibn abdullah ibn bukair qala suka ce hadathana ibn lahiya abdullah ibn lahiya ta al-qadi al-hadari wannan babban malami mutumin kasar misr din an al-harith daga harith ibn yazida al-hadrami an Ali ibn Rabah Abu Khalid al-Ansari kenan an Abdullahi ibn Amr daga Abdullahi dan Amr dan As wannan riwaya sahabi ne daga sahabi an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace khamsun man fa'ala wahidatan minhunna abuwa guda biyar duk wanda ya dage yana aikata daya daga cikin su a kana baminan ala Allah azza wajal Allah zai lamunce mishi gamawa lafiya Allah zai zamunci mashi tsirana na alkiyama man ada maridan gaida mara lafiya mara lafiya mutum bai da lafiya a cikin anguwa a asibiti ka tashi daga gidanka ka je ka gaishe shi ko ka kai mishi wani abu ko ba kai mishi ba wannan wani abu ne kuma daban ka masa addu'a Allahumma kaza kaza kaza so Allah ya bada lafiya Allah ya sa ka fara ne ba a so ka dade ka tashi ka kuma harkarka wannan abin da mutane suke renawa abu ne mai falala kwarai da gaske ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama Allah zai tuhumo su bayi wanda ba su zuwa gaida marasa lafiya ya ce ya aka yi na rashin lafiya ba ku kun gaishe ni ba sai ya Allah kana ubangiji kai zaka ce abu a gaishe ka ya ce ai bawa na wane ya rashin lafiya kuma ba zuwa gaishe shi ba saboda ya jama'a yana da kyau mu gyara kurakuran mu wani yana daga cikin abin da zaka ga galibi al'umma yanzu ba ta damu da shi ba mutum ya rashin lafiya har ya gama mutanen anguwa ko makwabta ko abokan harka ko wanda ke kasuwanci su kiduwa su gaishe shi illa man rahimallah sai ɗaya ɗaya kuma babu daɗi yana lalata zumunci yana lalata alaƙa kuma yakan sa wato mutum ya shiga cikin damuwa bayan damuwar rashin lafiya so da jama'a mu ɗauki al'amarin gaida mara lafiya da muhimmanci yana cikin hukuk na, na, na, na, na, na musulmi akan musulmi hakanan kuma ko da baka samu halin gaishe shi ba in ka aika da wani saƙo kamar yanzu ka ce to tura maka lamba waya ka rage mai kudin magani ko ka rage mishi ka rage mata kudin magani ko ka aika mai da wani sako na gaisuwa cewa baka samu hali ba ko da ta hanyar WhatsApp din ne kuma kamar haka jama'a yana da kyau ko addu'a ko a tunawa mutane ai ai mishi addu'a yanzu ga baba bala namu baba bala dakta ya tafi da matar shi asibiti har garin Sokoto da Maiduguri za a kai ta tana da matsala na na sarata na kansa wanda ta daɗe tana fama da shi wajen shekara biyu zuwa uku tana fama da wannan cewa Allah ubangiji saka fara ne an shirya za a je Maiduguri suka samu wannan matsalar na na na ambaliyar nan sai zama duk injinan da ke asibitin masu lalace kuma kuɗi ba ake nema ya fi miliyan ɗaya da rabi kaga dai baba talaka ne dan uwan kowa nan haka ya dinga kukutawa ya faɗi ya tashi a shiga nan a fita can aka haɗa kuɗin nan yanzu aka tafi Sokoto to Sokoton ma da aka je yana gaya mun cewa babu gado ma dole sai gidan wasu abokai suka samu suka je suka zauna ganin likita ma yana nema ya gagara har yau ina jin ba su ga likita ba to amma ya kamata mu da muke nan jama'a mu dinga mai addu'a in ka samu damar kiran shi ko yi mishi sako in kuma kana da abin da zaka taimaka ko naira ɗari biyar ce ka taimaka Allah bai Allah ya gani ba daidai bane a ce dattijo irin wannan a cikin yana da wannan larura kawai duka kowa ya fallin na amsa shi ba daidai bane gaskiya kuskure ne da haka jama'a ya kamata mu dinga gyarawa wannan na faɗa saboda na san mu da ake cewa ustazai galibi Allah ya ji kamar albani namu ya wannan magana sunawa garin gyara garin gyara al'adu wanda ba su da kyau a cikin mu'amala sai kuma har al'adu masu kyau kuma sai duk muka dena al'adu masu kyau da dama mun dena su al'adun gaida mara lafiya din nan al'adun wato tarayya da bawa ko dan uwa a cikin murnarsa kamar murnar haihuwa ko murnar aure ko murnar samu ta ɗaukaka sai mun kawai babu ruwanmu kawai akwai wanda wasu na ganin haramun ne ma zuwa ɗauran aure don asaba haka muke gani ba nasi ba nasi akan haka kawai dai mun ce babu kyau ne ko saboda ana ganin al'ada kafirai ne to yanzu ya zama ba al'ada kafirai ba al'ada kowa ne misali mu kaddara ma baka je ba din to amma dai ya kamata gaba ka je kai murna kuma ko kai gudumawa ko na abu makamanci haka amma duk mutane babu ruwansu jana'iza da da ake santa ma saboda ana ganin lada yanzu ita ma zaɓe ake in ga mutane suna haba-haba da jana'iza to tana da wani dan sharafi ne jana'iza an ba ka ba sai a kyala mutum daga shi sai yan uwan shi na jini na kusa kawai to da ya jama'a ya da kyau mu gyara musan waɗannan hukuku ne na zaman tare kaga ta'aziyya da kake ganin ta jama'a mutane suna ɗaukan ta da wasa sai ta kulla gaba tsakaninka da mutum na tsawon shekaru a yau mutum mutuwar da ta dake shi mahaifinsa ko ɗansa ko matarsa ko mijinta ko wani makamancin haka yana sa ran ya ganka shi bai ganka ba to yana nan kullace da cewa wani bai mun ta'aziya ba kuma wallahi wani sai a shekara 20 yana kallon ka da abu to ko da baka je ba in ka da uzuri ka bi shari'a ka tabbatar kai bayanin uzurinka kuma musamman ga hanyoyin na wayoyi saboda jama'a mu kula da yi mutane ta'aziya an musu rasuwa mu kula da gaida marasa lafiya kuma kai ran da ya same ka zaka gane amfanin ai haka ran da kuma zai same ka zaka rashin lafiya kuma za a yi maka mutuwa kuma kai ma za ka mutu za ka gane amfani wani abin da ake fara yanzu saboda kana da lafiyar ka ne da ƙuruciyarka da kana cikin ragadul aishi kake ganin dala rabu da su kawai rabu da su kawai baya ga tuna maka lahira da za ta yi ita zuwa jana'ira kuma ta sa ka sauka gama dan uwanka wannan damuwar kamar da annabi ya ce a yi ma mutanen gidan ja'afar hidima ko a yau abin da ya same su ya ɗauke hankalinsu to kalli kuma ka'abu ɗan malik yadda yake mutunta wanda ya ya samun mishi da uzuri akan maganar akan maganar kissarsu ko ya ce har yanzu ina girmama shi abraman ɗan ne ko ya ce ina girmama shi saboda wannan kariyar da ya bani da ya ce ba mu san komai ba sai alheri game da shi sau da aka jama'a mu kula da wannan kuma gashi ya zo a cikin abin da zai samu maka mafita a wurin Allah gaida mara lafiya wa kharaja ma'a janazatin fita tare da janaiza mun san irin ranar janaiza take da shi lada kiradi guda biyu sai na Abdullahi dan Umar yake cewa Abu Huraira ya ya mana hadisi sun yawa yana ta cewa lada lada lada sai ya aika ji a tambayi Aisha aka ji aka tambaye ta tace kwarai haka ne aka tambayi Ummu Salama tace kwarai haka ne aka da aka ga mushi girgiza kai ce laqad afratna fi qarati da kaseera hakika mun yi sakaci da manyan lada masu yawa to mu yanzu ya zamu ce kenan yanzu ana an an samu ma an yi sallah ko sai gare kowa ya tsaya gefe dai kawai ana jira dai a ga suwaye wanda ba su da aikin yi su za su tafi makabarta mu kuma sai kowa ya wuce ofis ɗinsa da shagonsa da rumfarsa wani ma ya kuma kawai zauna a majalisar su su gaba da fira to wannan ifraqi ne asara ce gare ka asara ce duk muke yi da za ka gani ana jana'iza malam sai a rasa abin nan wato abin hawa saboda kowa sai ya ya tankara mota shi da mutane an yi oba a hau babura a hau kanta a hau roka a hau fijo amma sai ga mutum ya tafi shi kadai saboda ya rasa wanda zai zai goya duk mutane kuma suna nan kowa wai yana da lurura me lurura shi kuma kawai wani abin duniya wani ma zai tsaya ne kawai posting a facebook ba ya sa a status cewa wani ya mutu shine lurura shi Allah ya gafarta mana to zaka fita tare da jana'iza yana da gaskiya abinda zai zai zai samu maka da dama zai samu maka da aminci a janibin ubangijinka au kharaja gaziyan da kuma fita jihadi to wannan kaga yanzu ya zama sai dai a karanta kawai ko inde ba za ka tafi falastini bane yanzu ka je ka taya su ubangiji Allah ka musu mafita au da khala ala imamihi yuridu ta'aziza ko ya shiga gurin da shugabansa yake yana so ya je ya girmama shi wa tauqira ya mutunta shi ba ya shiga don ya je ya mashi reni ko wulakanci ko cin mutunci ba to ana so ya zama shugaba ana mutunta shi ana girmama shi ana ba shi girman da Allah ya ba shi kar a wuce da shi girman da Allah ya ba shi umarnin da ya yi akan abin da sawa shari'a ba a bi in ya saba shari'a ba za a bi ba au qa'ada fi baiti in goma za ka yi ba gun shi ba ba ka yin wannan tsarin ba jam'iyyar ku bace ko wanda aka ba ba shi kuke so ba ko wanda ku dangula ba shi ya ci ba ko wanda aka ba sarautar zazo ba shi kuke so ba wanda aka bawa limancin ba shi kake so ba daidai yayiwa ka kana da wani wani wani reservation kana da wani ainihin gilli a ranka to kai zaman ka a gidanka ba sai ka je ba dole bane amma kaka cutar da al'umma fasalima annasu minhu wa salima minan nasi ka tsira daga mutane su ma tsira daga kai wannan hadisi hadisi ne sahihi mazajin shi dukkaninsu amintattu ne in banda ibnu lahi'a ibnu lahi'a ma amintacce ne amma dai akwai maganganu da yawa a kansa ne ko saboda a ƙarshen rayuwarsa ya samu ikhtilati amma amintacce ne shi ma al-imam tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin al-mujmul kabir ta wannan hanya zuwa ga ibnu lahi'a haka na al-imam ahmad ibnu hanbal shi ma ya fitar da shi ta wannan hanyar da wata hanya daban wadda ba wannan ba da zamani ya fitar da ita wa haddathana yaqub wannan yaqub din dai shine dai alfasawi din ba ba ibnu kasib da muka saba ji ba wato tun daga shi akwai maka hadisin shi nan gaba kai tsaye a nan baya kai tsaye sai ƙara maimaita shi ba tare da ya faɗi suna ba kuma tun da dai wannan dai riwaya ce zai kawo mata isnadoji daban-daban yaqub alfasawi حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح ابن محمد ابن مسلم الجهني شنو ake ce ma katibul layth din nan kenan wannan malami ne babban malami cikin malami masu tarin riwaya amma yana da rauni a wajen ingancin kwakwalwarsa wajen dabaɗinsa sau da ka za ga malamai suka guji hadisinsa alimamul bukhari an yi tababa shin ya yi istishhadi da shi ne ko ko riwaya ce idan ka koma za ka ga almizi ya yi magana a kai a cikin tahzibul kamal wurin tarjaman wannan bawan allah da tarjaman wani muhammad da ya biyo bayansa yace malamai sa ta tattaunawa akan wane ne wannan Muhammadu din Abdullahi din da wajen tarjuma wannan shi Abdullahi ba Muhammad ba waye wannan Abdullahi da Bukhari yace hadathana Abdullah shin wannan yake nufi ko ko wancan ne malami ne dai babba yana yana da riwaya da yawa a cikin kutubul abin nan wato dawawinul Islam ya rasu hijira da 20 da ainihin wato uku amma dai a cikin littafin juz'ul qira'ati khalfal imam na al-imam al-bukhari to anan yayi riwaya daga gare shi karara to shike ba mu wannan hadisi daga malamin sa kuma ogansa mai gidansa al-layth ibn sa'ad al-fihri al-misri babban malami cikin malaman sunna cikin a'imma sa'annin su imamu malik Allah ya gafarta musu gaba daya an harith ibnu yaqub daga haris ibnu yaqub wannan cikin rijalul muslim ne da tirmidhi da nasa'i rasuwarsa 130 an qais ibnu rafi al-ashja'i kenan wannan qais ibnu rafi al-ashja'i ana da sabani akan sahabi ne koko muhadarami ne daga abdurrahman ibnu jubair abdurrahman ibnu jubair ibnu nufayr shi ma tabi'i ne ya rasu 118 muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i sun fita da hadisinsa ana abdullahi ibnu amrin annahu sami'a mu'adh ibn jabal yuhaddisu an annabi sallallahu alaihi wasallam nahu kajirin wancan da isnadin ta hanyar abdullahi dan amr dan as zuwa ga mu'adh dan jabal wannan mutaba'a ce irin wancan ko kwatankwacin wancan sai kada cewa wa haddathana abu umair abu umair shine muhammad ibn isa ar-ramli qala haddathana damra damra ibn rabi'a al-falastini malami ne a kasar falastin Allah ya kawo mata agaji ya rasu 202 an abdullahi ibn idrisa as-sulami an abi yusufa hajib muawiya daga wato kamar ka ce wannan hajib kamar a ce confidential secretary kenan ko wato wanda sai an ganshi ake zuwa a ga ogan kala yace ja abu dharrin nisfan nahari fadaraba babal khadra abu dharri ya zo da tsakiyar rana ya kwankwasa kofan al-khadra al-khadra wata villa ce a ƙasar wato sham fadar shi shugaba abin nan mu'awiya radiyallahu anhu faƙultu ya abazar ma ja abika hadhihi sa'a me ka zo yi da wannan tsakar rana qala yace ji'tu u'azzizu sultanallahi nazo ne dan na girmama shugaba da Allah ya nada wannan isnadi ne mai rauni saboda wannan mutum mai suna Abu Yusufa Hajib Muawiya ana ganin majhuli ne kamar da Sheikh Al-Albani ya faɗa haka nan kuma abla ibn yazida as-sulami zahirin su shine abla ibn yazida ibn tamim ne as-sulami wanda ke riwaya daga makhul wanda fika ne shi ma sannan malai sake cewa haddasana al-muqaddimi mun ji hadisin muqaddimi da yawa a baya sunan shi muhammad ibn abi bakar kala haddasana muslim ibn sa'id al-khawlani ana cewa muslim kuma wasu suna cewa salim wato babu babu mimun din haddathana humayd ibn mihran humayd ibn abi humayd kenan wannan al-khayyat al-basri malami ne da hadisin sa a cikin tirmidhi da nasa'i shine humayd ibn mihran an sa'id ibn aus daga dai shi sa'id ibn aus ibn thabit ibn bashir al-basri shi ma da hadisi a cikin abu dauda da tirmidhi shi kuma yace an ziyad ibn kusayb al-adawi kenan an abi bakarata daga sabi abu bakara Allah ya kara masa yadda kala ya ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu wancan hadisin da ya wuce da nabi na ji annabi yana cewa as-sultanu zillullahi fil ardi faman akramahu akramahu Allah wa man ahanahu ahanahu Allah kaga shi shugaba inuwar Allah ce a bayan ƙasa wanda ya girmama inuwar Allah Allah sai ya girmama shi wanda ya wulakanta shugaba sai Allah ya wulakanta shi wannan isnadi ne kyakkyawa an yi magana a kan shi a baya al'imamul bai haƙi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da wasu wurare malayi sake cewa haddasana muhammad bin ali bin maimun kala haddasana musa bin dawud kala haddasana bin lahi'a an abi marhum an rajulin min bani adiyin an abdurrahman ibn abi bakara an abihi ya ƙulu ya sake kawo isnadi zuwa ga abubakara ta hanyar malam muhammad bin ali bin maimun daga Musa ibn Dawud daga Abdullahi dan Lahi'a daga Abu Marhum shine Abdurrahim ibn Maimun al-Madani ar-rajulin daga wani mutum wannan mubahami ne kenan rajulin min bani Adi kaga ya zama ibahami wanda yake isnadi ya zama akwai majhuli a cikin sa da ba a san shi ba sai dai zai zama cikin Hasan ne fi shawahid saboda hanyoyin da suka gabata yace an Abdurrahman ibn Abi Bakarata wannan karan daga dan gidan Abu Bakara din shine Abdurrahman daga babansa abubakara sahabi radiyallahu anhu kala ko kuma ya kula yana cewa man ajalla sultanallahi ajallahu allahu yawmal qiyama ya faɗi magana kamar fatawarsa mauqufiya wanda ya girmama ubangiji Allah zai girmama shi ranar alkiyama na'am wanda ya girmama shugaba ko wanda ya girmama shugaba na Allah Allah zai girmama shi ranar alkiyama babu fi dhikri sam'i wa ta'a babin da ke bayani akan ambatan saurara wa shugabanni wato sun faɗa a sa kunne a ji kuma a yi musu ɗa'a da gwargwadon abin da ya dace da shari'a qala hadathana hisham ibn ammar قال حدثنا مدرك ابن سعيد قال حدثنا آه آه حيان آه آه قال سمعت حيان أبا النضر قال سمعت جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن السامت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وعطي الحديث wannan kuma daga Hisham ibn Ammar wannan babban malami makarancin Alkur'ani limamin Juma'a mai huduba mutumin kasar Sham ko wanda khatibi ne Hisham ibn Ammar ibn Nusair As-Sulami al-Imam al-Bukhari da al-Arba'a surutu hadisin sa Muslim bai rawaita hadisin sa ba da Muslim bai je kasar Sham ba duk in ka ji riwaya Imam Muslim daga malaman kasar Sham to wanda suka zo kasar Iraki ne ya gamu da su yace samitu mudrik ibnu sa'id daga mudrik shi ko mudrik mudrik wannan yana daga cikin mutanen da lam yuwathiqhu ghayru ibn hibban shi kuma yace daga hayyan aban nadr hayyan abu nadr shi kuma yace daga junada ibnu abi muawiya shi kuma daga ubaratu dan samit Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallama maiki yace isma wa ati ka ji da kunne na yadda wa atsi kuma kai da'a ga shugaba fi usrik ga abin da ya maka nauyi cikin damuwa wa yusrik da wanda ka ji sauƙinsa wa man shatik da shan da kake cikin nishaɗi wa makrahik da abin da kake cikin ƙi wa asaratin alaik da inda ma aka gwada maka son kai wa in aka lumalak ko da sun ci dukiyarka wa darabu zahar ko da sun bugi bayanka wannan isnadi ne kyakkyawa malamai sun kyautata shi al-imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi ta hanyar Abu Yaman al-Hakam ibn Nafi zuwa ga Ibn Ayyash zamu zo mu ji a gaba insha Allah malam ya sake cewa wa haddathana Abdul Wahhab afwan wa haddathana al-Hauti ne ko shine Abdul Wahhab ibn Najda din kenan Abdul Wahhab ibn Najda al-Hauti gashi ma ya fada قال حدثنا ابن عياش اسماعيل بن عياش ابو عتبه العنسي آه قال حدثنا عن عقيل ابن مدرك السلمي كنا اللقمان ابن عامر الحمصي كنا عن ابي راشد الحبراني ابو راشد الحبراني سنن شي اخضر ابن حوت الدمشقي عن عن عباده بن الصامت انه قام فيهم سيدنا عباده بن الصامت يا ميكي a cikin su fahaddatha ya karantar da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ma'aiki sai da mun Allah tabbata gare shi yana cewa man abadallaha la yushriku bihi shay'an wanda ya bauta wa Allah baya shirka da Allah wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ataz zakata ya bada zakka wa sami'a wa ata'a yaji kuma yayi da'a fa inna Allah yudkhiluhu min abwabil jannati sha'a Allah zai shigar da shi aljanna ta hanyar da Allah ya ba shi dama ya zaɓi hanyar da yake so fa inna laha samaniyata abwab ita kuma aljanna tana da ƙofofi takwas raju wannan isnadi shi ma isnadi ne tabbatacce kyakkyawa wanda Ahmad ya rawaito shi kamar yadda wancan ma shi ma Ahmad ya rawaito shi wancan Ibn Hibana ya rawaito shi da sauran malamai sai malam ya saki cewa حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عمير بن هاني عن جنادة ابن أبي, أبي أمية أنه حدثه عن أبادة بن السامس دقى دحين حسبيب ما لم ننكو wato Abdurrahman ibn Ibrahim al-Khayyat baya so a ce mishi Duhaim amma malamai sun ce a rabu da shi a cigaba da cewa saboda ana mai lakabi ne da Duhaim shine kamar a ce wani dan wani karamin shedani wato wato hadabibi ne yanda kaga yanda kaga na'ura haka yake Allah ya kara mashi rahama malamin su bukhari ne shine yake cewa daga ibn thauban wato abdurrahman ibn thabit ibn thauban daga umair ibn hani al-anasi kenan daga cikin rijalil jama'a shi kuma daga junada ibn abi umayya annahu haddathahu ya bashi labari an ubadata ibn samit to an samu mutaba'a ta wata kenan zuwa ga ubada qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace alayka bis-sam'i wat-ta'a ina horanka da kaji kuma kai biyayya fi usrika wa yusrik a cikin kunci ko ko cikin wato sassauci da yalwa wa man shatika a cikin nishadi wa makrahika da kyama wa atharatin alaika da sanda aka tirsasa aka yi maka dole ko aka yi san kai a kanka wa Allah tunazi al'amra ahala kuma kada ka yi jayayya da ma'abota shugabancin a riwa imam ahmad ibn hanbal wa in ra'aita anna laka haqqan ko da kana ganin ka cancanta cewa ai kai fi kamata kai fi kamata a sa sai ba a sa ka ba sai aka sa wani ko kai ka ci aka murɗe ko kai ne ka fi dacewa ko kai ka gada ko kai ka riga wato abin nan ka riga dacewa a baka dan an ba wani hidimasta kai ba a baka ba ko principal ko an je wani wuri an sa wani ya alƙalancin musabaka kai ba a sa ka ba sai ka dawo kai ta sara da sassaƙa duk wannan yana ci wa in ra'aita anna laka haqqan koda kana ganin ka fi cancanta wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato kyakkyawa mazajen shi gaba ɗayan su mazaje ne na al-imamu Abu Abdullahi al-Bukhari in banda Ibn Thawban shi wancan Abdurrahman Ibn Thabit Ibn Thawban din kuma shi ma saduqun ne yukhti'u وتغير بأخرة كما يدى ابن حجر يفعل أصل الرواية تنسك مسلم الإمام أحمد ابن حنبل آه تانيا الوليد دنن آه دوان شنكار وإن رأيت أن لك سألنا أما يرتوش تانيا دبانكما الشيخ الألباني يا إنغنتش ما لن يساكي تشوى آه حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس أن يا ابن سعيد الأنصاري كنا wa ubaidillahi ibnu umar alkawariri kenan wa an an ubadata ibnu alwalid ibnu ubadata ibnu an abihi daga ubadatu dan walid daga baban shi alwalid dan ubada daga kakan shi ubadatu dan samit shi ma da irin isnadi an abihi an jaddi irin na abdullahi dan irin na bazu da da da da, da abin nan shu'aibu ko sai ce qala wato shi ubar dan sama yace baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala sam'i wa ta'a mun yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama chaffa akan zamu ji maganar shugabanni kuma mai aiki da ita fil usri wal yusr a cikin kunci da wadata wal manshad wal makra da cikin nishadi ko kyama wa ala atharatin alaina da imma an gwada mana san kai wa Allah nunazi al'amr ahala kuma ba za mu jayayya da masu shugabanci ba wannan hadisi al'imam muslim ya rawaito shi yana cikin muslim zai taimata mana wannan hadisi da isnadoji mabambanta cikin sayo muslim hakanan nasa'i ya rawaito shi a cikin alkubura kenan hakanan ta hanyar al'imamun nasa'i kuma aka sake ruwaito shi zuwa ga dai shi ubar dan walid din muslim ya sake fitar da shi ta wata hanya daban da ibnu maja ta hanyoyi daban-daban ta Muhammad ibn Ijlan zuwa ga abin nan zuwa ga zuwa ga Shablai dan abin nan zuwa ga mai sunan shi Ubada yana nan ma a cikin muwadda ta Imam Malik hakanan al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi ta hanya a cikin sahihinsa wa da sanan ibn Kasib shine wancan Yaqub kenan ko qala da sanan Abdul Aziz ibn Muhammad shine ad-Darawardi an abdulaziz ibn abi hazim shine salamatu dan dinar kenan abu tammam al-madini shine shine ibn abi hazim daga yazid an yazid ibn abdullah ibn al-had an ubada ibn ibn al-walid ibn ubada an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallama mithla wani hanya dai zuwa ga shi a ubadatu dan walid dan ubada daga babansa daga kakansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riwayar ma tana cikin sahihu muslim ta hanyar wannan ad-darawardi wa hadathana ahmad ibn abda ahmad ibn abda abu musa abbabbi al-basri kenan qala hadathana wahab ibn jarir wahab ibn jarir ibn abi hazim qala hadathana abi daga babansa jarir jarir ibn hazim wahab ibn jarir ibn hazim daga babansa an abihi an ibn an ibn ishaqa daga Muhammad ibn ishaqa mai sira da magazi an ubada ibn al-walid ibn ubada yanzu shi ma mutaba'a ce wancan isnadin yazid ibn abdullahi ibn al-had wancan na baya shi kuma ubaidillah ibn umar wannan kuma wane shi kuma wato ibn ishaqa dukan su daga al-walid ubadatu dan walid dan ubada makarantarsa zuwa babansa zuwa kakansa na hawa hu kwatankwacin wancan shi wannan isnadi ne kyakkyawa me yasa ya zama hasan saboda muhammad ibn ishaqa kuma ya samu mutaba ga yanan ta yayi ibn sa'id al-ansari da ibn ajlan da ubaydullah dan umar al-kawariri da makamantansu malam ya sake cewa haddathana ziyad ibn yahya ibn hassan shine abul khattab al-basri kenan al-imam abul khattab ya rasu 254 حدثنا أبو عتاب شيني سهل ابن حماد الدلال قال حدثنا شعبة الإمام شعبة ابن الحجاج العتكي مشهور مالمنا شيكم يتي حدثنا آآ آآ سيار سيار ابن سلامة كنا an kaga to wata mutaba ce wannan ita ma sayar ibnu salama ya bi wadancan an ubadata ibnu walidi ibnu ubadata an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ruwaito wannan isnadi shi ma sahihi ne isnadi ne rijalu shekhai ne in banda wancan wato abin nan sahal ko ibn hamad sahal ibn hamad da yake cikin isnadin wancan na bayan shi ma min rijalu muslim wa haddasana abu sharhabil kala haddasana abul yamani mun ji riwaya shi a baya abul yamani al-hakam ibn nafi'in alhimsi ɗaya daga cikin ɗabakar manyan malaman imamul bukhari alhakam ibn nafi alhimsi babban malami ne ya rasu 222 bukhari ya rutu hadisai da yawa daga gare shi da yake a cikin sahih bukhari ya tace su ne ba duka ya kawo a cikin sahih bukhari ba amma daga cikin malamansa da ya gamu da shi tun da wurwuri ne shi ne ke riwaya daga Ismail dan Ayyash malamin Qur'anin nan an Muhammad ibn Ajlan an Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj an Junada ibn Umayyata an Ubadata an Nabi sallallahu alaihi wasallama mithla wannan shi ma isnadi ne wanda yake sahihi ya ya inganta Imam Bukhari Imam Nasa'i ya rawaito shi bale sake cewa wa da sanabuna ibn akhi hazmin ibn akhi hazmin shine muhammad ibn yahya ibn abi hazmin haddathana bishr ibn umar bishr ibn umar al-zuhri al-misri ya rasu 207 an ibn lahiya daga abdullah ibn lahiya ta al-qadi al-hadrami an bukair ibn abdullah an busr ibn sa'id daga busr ibn sa'id al-madani al-abid ya rasu 100 daidai wa daida an junada ibn abi umayya an ubadata an nabi sallallahu alaihi wasallam dai mutaba'at ne yake ta kawo mana wannan kuma ta hanyar junada ibn abi umayya wancan da muka mata a baya dan kabilar su abu huraira ne mukhtalafun fi suhbati malai saki cewa wa haddathana abu bakr ibn abin nadri wannan abu bakr al-bagdadi kenan ibn abin nadri ya rasu 245 qala haddathana abu nadr abu nadri shine al-hashim ibn al-qasim as-sarraj an muhammad ibn talha ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar al-amash suleiman al-amash an al-walid ibn ubadata ibn sakan shi ma amash ya biyo sawun waɗancan riwayoyi zuwa ga wato al-walid ibn ubadata ibn samit an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam shine jadduhun shine ubada yace baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-sam'i wa ta'a mun yi annabin baya akan cewa zamu ji zamu yi da'a fil makrahi wal manshati abinda muke so da ba ma so wal usri wal yusri a cikin wahala da sauki wal atharati alaina da lokacin ma nuna san kai wa an nuqima alsinatana bil haqqi ma aina ma kan ma kunna kuma zamu tsaida harsunan mu akan fadan gaskiya da inda muke wala nakhafu fillahi lawmata la'im ba za mu ji tsoron mai zargin zargin mai zargi ba game da al'amarin faɗin gaskiya a janibin addinin wannan isnadi ne sahihi mazajen shi dukkaninsu mazajen bukhari da muslim ne in banda shi wato malamin mai littafin shi ne kobe da ruwaya a cikin littafin asalin hadisin alimamu ahmad ya ruwaito shi wadda sana mahmud bin khalid mahmud bin khalid ibn abi khalid wanda aka sani da suna abu ali ad-dimashqi ya rusu shekara 249 قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا معاويه بن سلام قال حدثنا اخي شنو زيد بن سلام كنان ان جده ابا سلام اخبره قال حدثنا الحارث بن الاشعري حارث ابن الحارث ابو مالك الاشعري شما صحابي ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ana amurukum bi khamsi kalimatin amarani Allahu bihinna wannan asali hadisin dogo ne wanda ya zo da magana akan cewa Allah ya umarci annabi Yahya ya ainihin faɗawa al'ummar shi wasu kalmomi guda biyar sai ya zama kamar yayi jinkiri annabi Isa ya san da magana sai ya ce to ko ka faɗa ko kuma ni jinta da mutane in riga ka faɗi yace ba za a yi haka ba in ka riga ni to ai sai Allah ya darka ke ni bai bi umarnin Allah ba kenan shine bai musu faɗa musu umarnin su da tauhidi da sallah da da da zakka da wane ne da wane ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara yace ni kuma zan ƙara muku wasu a kansu shine ma'anar li utammima makarimal akhlaq domin akhlaq anan kamar yadda fasara ta zo daga Ibn Abbasin da wasunsu a cikin tafsirin Ibn Jaririn shine addin din gaba daya li utammima ad-din ba wai akhlaq kawai gaskiya da amana da sauransu ba duka addini yana cikin li utammima akhlaq tun daga tauhidi har zuwa imadatul adha an tariq na ba ta mun gane to daga cikin itimamin sai annabi ya kara yace as-sam'u wat-ta'a wal-jama'a wal-hijra wal-jihad na kara muku da ji saurara wa suwagabanni a saurari kalmar su a girmama ta wat-ta'a da kuma yi musu biyayya abin da bai saba wa dokar Allah ba wal jama'a da zama tsintsiya madaurin ki daya banda tawari banda dikamfin daga al'umma banda fito na fito da al'umma musulmi ana zaune ana abu daya kai ka ware ka ce ba za ka yi natsuwa musulmi ba ka ware ka fita daga cikin shugabanci ko daga tsari ko daga cikin yadda al'umma suke gudanar da al'amuransu wal hijira da ƙaura hijira ko dai ta zama wato ƙaura daga zinubai zuwa da'a kaura daga shirka zuwa imani ko kuma kaura daga garin kafirci zuwa garin imani yana iya ɗaukar wannan ma'anar wal jihad da kuma tsayi da jihadi don Allah abinda aka rasa kenan yanzu jihadi ya zama wani abu ya zama wani abu wai sai dai a ji sunan shi kawai ko a karanta a littafi a littafi ma ana a karanta so don ka karanta ka karanta shi ware wake sai a maka sharri yanzu nan sai sai dai sai su fara neman ka a ce kai ma ka zama dan da'ish ne ko dan dan boko haram ko waye jihadi musulunci ne ko da yanzu bayi da tagomashin da za a yi shi lalle dai musulunci ne kuma dole sai an yi shi kuma al'umma sai ba ta ƙara komawa cikin hayyacinta ba sai ta yi abin da al'umma farko suka yi daga cikin abin da suka yi kuma akwai jihadi kuma kuma yanzu an dakatar da shi ga baki ɗaya turawa sun hana kowa ya biye musu Allah ya kyauta wani hadisi ne sahihi Uh, wanda isnadin shi kamar da kowa yake gani kamar hasken rana ga isnadin shi nan kana ganin sa dodar ko shi wannan malamin ibnu ibnu abi asim ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-ahad wal masani haka na al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra din sa uh, uh, haka nan al-imamu abu imamul a'imma ibnu khuzaima a cikin sahih din sa ya ruwaito shi da tirmizi a cikin as-sunan al-kabir ko kuma jami'ar tirmidhi da tabarani a cikin mu'jamul kabir da tayalisi da al-imamu abubakar al-ajuri a cikin kitabun shari'a dukkanin su surwato shi wa dasana amr ibn usman al-himsi kenan amr ibn usman al-himsi kala dasana baqiya baqiyatu dan walid ko wanda mun shajin hadisan sa wanda yake cewa ayi taka dan da su eh ittaqu ahaditha baqiya fa innaha laysat naqiya kamar da suke yin azancin zance an bujai an buhair ibn sa'adin shine abu khalid al-khaba'iri al-khaba'iri bil kha al-himsi an khalid ibn ma'adan al-kula'i kenan shi mun darisi shi da baya an abdurrahman ibn amr sulami wal irbad ibn sariya sahabin nan irbad dan sariya radiyallahu anhu mun karanta hadisin shi a can baya irbad Allah ya kara masa yadda da mashahurin hadisin sa na wato na mau'izata مودئن كو أنه من أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما موئذة بليغة بعد صلاة الغداة النبي صلى الله عليه وسلم يا يمس وأزي وأزي ميرات جكي أينهم واتو رانا وترانا باين صلى الصباح من karanta a can baya cewa babu lafi yin wa'azi bayan sallah amma ya zamana a dinga daga mutane kafa ba kullun ko koyaushe ba kamar da ibn Mas'ud yake faɗa cewa ina zaben lokacin da zan atakawwalukum bil mau'iza babu laifi sannan kuma ana son za a yi wa'azi a sa ya zama balig ya zama mai ratsa zuciya kar ka zo gurin wa'azi kuma ka bata shi da labarai na raha kamar maimakon mutane su tashi zuciyarsu ta karaya kirjin su ya nauyaya suna cikin nadamar kurakuran da suka yi su je su kama aikin tuba da istighfari sai su tashi kawai da kisoshi kuma gane kuskuren da masu wa'azi suke yi ko masu hudu ba ana so ne ya zama wa'azinka ko hudu ka ya kai liman ko kai mai wa'azi za ka jika mutane da jinin jikinsu su tashi tsamo-tsamo cikin nadama kurakuran da suke aikatawa ko su gane wata wato falala da ya kamata su yi riko da ita ko na abu na addini da ba su fahimta ba amma sai mutum ya zo wa'azi kawai cika wa'azin da labarai an bugo mishi waya ya karanta a wani posting ya gani a tiktok ya hargitsa waje da labarai a ta ihu ana kai kaɗai gayya ana shehu zamani to ba da tashi da wani fa'ida a wajen ba wa'azi ba ne wannan jama'a wannan wannan yana abin da ake a duniya gidan kasha uku ake shi wani abin takaici yanzu wannan ya zama shine order of the day shine abin da malamai da ustazai da ɗalibai suka maida shi wato nakiyarsu mai zaƙi saboda mene saboda neman shura kowa yana neman abin da zai trending ne kawai saboda wannan shashancin shine za a yi ta yanka ana sakawa a group group da sirrin mata da mai sunan shi status da instagram duk zai yada gari kafin ka ankara kowa ya sani a yi ta ce ku ce akai da jama'a wannan dai ba wa'azi bane wannan bai wuce sunan shi ba sharholiya ce kawai kaji annabi yana wa'azi ne wanda yake mai ratsa zuciya zarafat min hal uyun har sai da aka yi kuka wa wajlat min hal qulub zukata suka raurawa fa qala rasulullah fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah inna hadhihi la mau'izatu muwaddi'in lallai wannan wa'azin mutum ne mai ban kwana fa mata ahadu ilaina wato ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam musu wannan wa'azi ne kaman karshen irin sa da zai musu a dunkule rayuwarsa ta zo karshe shi da aka yi manzo Allah me kake so me kake so mai riko da shi qala yace usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a ina jan kunnan ku ina muku umarni da ku ji tsoron Allah kuma ku yi ku zo masu ji da biyayya ga shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan umarni hadisi ne dogo an san shi an karanta shi a can baya farkon littafin kuma na san kusan kowa ya san shi so da ai hadisi ne mashahuri akwai shi a arba'una hadis ko an hadin shi tun a islamiyya ko ba a san ma'anar shi ba hadisi ne mashahuri kuma mai fadin mai fadin ma'ana idan ka koma littafin ibn rajab alhambali jami'u al-ulum wal hikam za ga irin sharhin da ya masa da irin bayanin da ya kawo wato akan akan abubuwan da suke cikin hadisin na gabobi قال حدثنا الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال عن يحيى بن ابي مطاع قال سمعت الارباد بن ساريه عن النبي صلى الله عليه وسلم nahwahu irin wancan ne ya kawo isnadi wanda ya maimaita a can baya farkon littafin can farkon ka koma za ka gani mujalladi na farko wa hadathana abdurrahim ibn mutarif qala hadathana isa ibn yunus isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i kenan an thawr ibn khalid an khalid ibn ma'dan عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله شما wannan ya gabata a can baya duka maimai ne wannan yake wa da sanar Hussein ibn Hussein al-Marwazi kala da sanar Walid an Thawr ibn Yazid a okay afwan nace Thawr ibn Khalid ibn Yazid ko an Khalid ibn Ma'dan an Abdurrahman ibn Amr wa Hujr ibn Hujr wal Irbad ibn Sariya an Nabi sallallahu alaihi wasallam nan an samu wani kari da Hujr ibn Hujr sun zama su uku kenan abdurrahman ibn amrin da hujr ibn hujr suna riwaya daga irbad ibn sariya bayan wanda muka ji a baya ga san ya ibn abi muta daga irbad nan kuma mun ji wato khalid ibn abdurrahman ibn amrin sannan mun sake jin wani kuma hujr ibn hujr shi ma ya ruwaito sannan kuma ga wani kuma a gaba shine jubair ibn nufayn duk wannan yana kawo mutaba'at ne ga wannan riwaya da yake nan an iya musallar hadisi mutane sun san abin za su iya ganewa amma wanda yake ji daga nesa sai ji abin ana ta dai wani surkulle wani waran nan ya ce wai wai wala wannan isnadojin ba za a daina magana akan su kai a dinga tsallakewa ba agaran nan wani ya ga mun da ya bugo ya ce magana akan isnadin nan yayi yawa nace to shikenan za a rage alaga ta bala shi kuma wani wanda yake dan dan hadisi ne to wanda ya fi mishi komai kowa da da irin abin da kasuwa ce in ka shiga kowa akwai abin da yake nema ya san inda zai samu yan gwanjo ya tafi dan gwanjo dan jari bola ya tafi jari bola yan kayan miya da mahauta kowa da inda yake eh falikul sakiratin laqita ko ya sake cewa قال حدثنا هاشم بن القاسم ابن شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن عن شعوذ عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن الإربادي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله شما يا wuce a can baya wannan duka sun wuce a mujalladi na farko a farko farkon littafin wa haddathana Muhammad ibn Auf malam Muhammad ibn Auf daga gare shi yace haddathana Abul Yaman mun ji Abul Yaman shine Al-Hakam ibn Nafi an Isma'ila ya ibn Ayyash an Sulaiman ibn Sulaimin an Yahya ibn Jabir an Abdurrahman ibn Amr an al-Irbad ibn Sariya an Nabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu shima marra a can farkon littafin wato yana ƙara kawo maka ne na maka cewa wannan hadisi yana da shi ta hanyoyi daban-daban daban fiye da yadda kake tsammani wa da sana bin aufin shi dai wannan muhammad bin aufin ne kenan kala da sana abul yaman alhakan bin nafi an ibn ayyashin shine isma'ilu an arta'a ibn al-munzir an al-musahir ibn habib an al-irbad ibn sariya annabi sallallahu alaihi wasallama mithlahu to an ce lokaci yayi ko ai shi kenan sai a tsaya anan wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi